أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a bakwai da watan safar shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da ɗaya da watan takwas shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka cikin fikihun malikiya risala ta al'imam ibn abi zai da alƙairawani rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manyan littattawai da ake ji da su cikin fikihun malikiya ko mai inganci wannan shi ne darasi na 20 ne daidai ina zuko na 20 ne malin yake cewa zamu tashi sabon babu bismillahir rahmanir babun fin nikahi baban da ke zai yi bayani cikin aure wa talaqi da saki wa raja'ati da kome wa zihari da zihari wal'ila da ila'i wal'ani da li'ani wal'ul'i da hul'i orda'i da shayarwa duka wannan mun je cikinsu zan mu ga kowanne mi yake nihi wannan ya haɗo samani ta abubuwa guda takwas ne malam ya haɗa a guri ɗaya saboda takaicewa amma a cikin karatun kuma ya ambace su kowanne da baban shi daki-daki kowanne daga cikinsu nan gurin al'imam ibn abi zaid rahimahullahu ta'ala ke cewa wala nikaha illa bi waliyin babu aure sai da alwali dukkan wani aure da zai kasance babu alwali to batacce ne ko malikiya suna da hujjojinsu masu kwari hanafiya zuni kan cewa ba ana iya yin aure babu alwali wa sadakin kuma ba a aure sai da sadaki dole sai da sadaki wa shahidai adalin da kuma shaidu wanda suke adalu kaga nan gurin da sadaki dole ne wannan ya kasance aure sai da sadaki kaga diyar kyauta ko diyar sarka da ake yi babu babu shi a cikin musulunci in dai ba shi uban zai dau sadakin ya ba mijin ba in ya so shi kuma ya kawo wannan tsakanin su ne amma a ce kyauta kawo haka kyauta ruwan Allah ba a yin armi haka matukar babu sadaki babu aure dan san ba su da koya suke ko suna ba da sadakin ake kiran abin da ya kyauta ko kuma kakane akwai wanda suke da dama wanda an san cewa a kyauta aka bada su ko jiya daddare akwai wani malami ka tari munasaba ya mini zancen ba jima wannan nema aka sa wata ɗiya kyauta ɗiya sarka aka ji aka tahi ba wani ta gagara bane ko wata mai ido ɗaya ce ko mai kafa ɗaya ko kaza a'a kawai ganin dama shi ɗiyar ta kai ta kawo yadda kowa san kowa kin wanda ya rasa amma ya ga dama cewa zai sa ta sarka to ban sani ba ko sadakin suke ba da hura in dai a haka ne mujarradan kawai ɗaya sarka ka taho kawai a baka dan jama'a rububi ma suka yi taro aka yi shi ma wanda ya ban labari yana cikin wanda ya raka wani wanda yana ciki in an je kuma cikin taron sarka ce za a bada ta an sa lalle an gama komi kuma cikin su rada ta bayyana cewa wani take so daga nan rada kuma shi ya je shiga shiri banza ta samu ya ce wa shahidai adilin da kuma shahidai guda biyu a samu shahidai guda biyu guda biyu ko abin da ya yi sama da haka fa'in lam ya shahada fil yushhida fil aqd ya shahada fil aqd yace idan ba su shaida ba a darmin arme fala yabni biha ba zai kwanta ta ba matukar a wajen darma arme ba a samu shaidu bi ba to wannan ba za a ba zai kwanta wannan arme ba ko da an darma shi hatta ya shahada hasais ya shahada hasaisin shaida wannan shaidin wa aqallu sadaqi mafi karancin sadaqi rubu'i dinarin shine rubu'in dinari yace walil abi in kahu ibnatihi libikir bi ghairi izniha uba yana da damar ya aurar da diyashi mace ba tare da izininta ba yana da damar ya aurar da diyashi budurwa ba zawara ba ba tare da izininta ba wannan musulunci ya ba da dama sabanin abin da tura suka tahi a kai wannan kuma ba ana nihin ba ka a yi muguwa fahimta a yi tunanin cewa arman dole ake nihi babu arman dole a musulunci da ta da taso irin na 'yan da ba ruwansu da yarda ta ba ruwansu da shi yasa ba a najahi galibi a arman ba ruwansu da a tambayi tana so ko batta so kawai sai ta ga ana shirye-shirye an haɗa komi kawai ce wani na ba make wani na bake kuma bata isa ta tada magana ubanta ba haka za a je ko batta so dai ta rihe bakin ta aje a yi daɗa ya so ta yi ta guje-guje ta yi ta guje-guje a ƙarshe su haƙura a raba arman ya fi yawa a arman yan da me yasa don saboda ba santa ba santa to ba shi ake nihi ba cewa kawai ba tare da santa ba da ƙarhi ka ce dole sai an yi buke saki kunyata ni ba magana ce ta arme babu magana a ce dole da kin kira kin so dan ba zai amfani ba a yi asara da wahalar da an ƙare ar mai zama kamar kayan wasa in an yi kuma an san ba yi zai yi ba amma shi dai tun da ya bada ba an kunyata shi ba sai an yi to wannan abin da ake nihi in tana so yana iya aurar da ita ba tare da izininta ba izini daban yarda daban ba wai yarda ake nihi ba ya ce wa iza balagata idan wa in balagata in ta balaga wa in sha a shawarha ma'ana koda ta balaga wa in sha a shawarha in ya so zai shawarce ta wa amma gairul abbi amma wanda ba uba ba fil bikir cikin sha'anin budurwa wasiyun aw gairihi wanda aka ma wasiya ne ko wani shi wanda ma'ahinta ya mutu ya ce wani ina mutu diyan nan tawa kai na azama aurar da ita to shi wannan da shi da wani wanda aka bar ma ita diyar ruko ko makamancin su to shi wannan fala yuzawujuha ba zai aurar da ita ba hatta ta buluga sai ta balaga shi uba ko bata balaga ba diye shi yana da damar ya auras amma wanda ba uba ba sai ta balaga wata azanu ta ba da izini shi dole ya ta ba da izini izinin ta ma zai nema wata azanu wa izinu hasu matu ya ce izinin ta shine yin shiru kinta in an tambaye ta yi shiru shine abin gaginta dan an tambaye annabi a cikin hadisi alaihi salatu wassalam yake ba mu labarin cewa ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta ba a aurar da wannan bazawara sai an nemi shawararta sai suka tambaye shi ya ma'aikin Allah kaifa izinu ha yaya izininta yake sai suka ce yace iznuha wa iznuha sumatuha ga amsar da annabi ya faɗa ga ta mai risala ya kawo izinin ta shine yin shiru kinta ta yi shiru an tambaye ta kina son wani ta yi shiru kina son wani ta yi shiru dan saboda an san budurwa da kumiya da ita ake buga misali a wancan lokacin sabani yanzu wanda kahin ma a bayyana ita ta ta yi ta gaya ma uwayen kahin ma sau abin nan ita take kawowa an aka yi garaje ma har sun yi lalata ma kahin aka yi ga zancen cewa ma tana son shi aka yi ga auren to wannan ana zancen lokacin ana cikin kumya ba ta ƙaura ba wai ce wala yi zawuji sayi ba abun wala gairuhu ya ce ita ba zawara ma'aihi ko kuma wani shi ba zai awar da ita ba illa bi ridaha sai da yarda ta matukar ba zawara ce ko karama ce ko bata balaga ba aka mata auren matukar ta hutu wata azanu bil qawli ta bada izini da magana kawai ta faɗi magana cewa tana so ko bata so wala tunkahul mar'atu illa bi izni waliha ba a aurar da mace sai da izinin waliyinta aw zi ra'ayin min ahliha ko wani mai ra'ayi cikin sha'aninta wanda yana da magana cikin yan gidansu ita kadai haka ba za a aurar da ita ba bakin kowa ba kan rajul min ashiratiha yace kamar a samu wani namiji daga cikin danginta aw sultani ko kuma sarki in ta kasance wata da kowa wa qad ikhtalafa fi niyya an yi sabani cikin kaskantaccen mace an tuwale ajnabiyan ta jibintar da sha'anin aurenta ga wani manisanci wadda ta taho ba wata darja gare ta ba wata kima gare ta ba daga wani gari ma ta zo batta da kowa ta ɗauki wani wanda yake manisanci ba kominta ba ta ce ta ba shi damar ya aurar da ita to wannan malamai sun yi sabani ya ce wal ibnu aula min al abbi a wajen alwalanci uba ɗashi ya hi dacewa gami da uba a ce mace ce ga ɗanta ga babanta wanda ya cancanta ya aurar da ita shine ɗanta wal abu aula min al akhi shi kuma uba shi ya cancanta gami da ɗan uwa in ga ubanta ga yanta ko kananta to ubanta ya kamata ya aurar da ita alwalancin ta sama da abin ga inta sama da ɗan uwanta yace wa man qaro min al asaba a haƙu wanda ya kusanta daga cikin dangin uba duk wanda ya zauna makusancinta cikin dangin uba a haƙo shi ya hi cancanta daidai kusancin ka da ita ya hi ƙarhi daidai inda alwalancin ka hi ƙarhi in ma an samu rigima kan cewa ni zan yi alwalancin ta wance ya ce ni zan yi sai a duba wanne ta hi kusanci da shi cikin dangin uba wa in zawaja harba'iru idan an samu manisanci ya aure da ta dan uwa ne amma na nesa ya aure da ita maza zalika wannan aure zai shuɗe yayi ma'ana walil wasiyi an yuzawuja dafi da fi wilayatihi wanda aka ba wasiya yana iya aurar da yaro karami da ke kalkashin kulawar shi yaro ne karami ma'ahinsu ya mutu ya bar maka ko kuma ma'ahinsu bayyanan kai kake rike da su kana da dama aurar da wannan yaron karami amma ce wala yuzawuja sagira ba zai aurar da yarinya karama ba illa an yi amurahu al'abu sai in uban ya bashi umarni ba zai aurar da ita sai da umarnin uwa matakar karama ce yace walaysa zawul arhamu min al-awliya'i ma'abuta zumunci daga cikin waliyai basu cikin waliyai yan uwa na wajen uwa su basu cikin alwalai basu cikin alwalai na wajen uwa yace wal awliya min al asabati su awliyai alwalai suna ana huddu su ne daga cikin abin nan cikin dangin uba wala ya khadu ahadun ala khidbati akhihi wani ba zai neman aure bisa neman auren dan uwan shi ba wala yasumu ala saumihi ba zai yi tayi akan tayin shi ba wazalika izaraka na wata ƙara ba malai ce hakan in ko ya zama na haram ne idan sun karkata kuma sun kusanta sun karkata da juna da ita da sarmayin kuma sun kusanta saura kaɗan a irisa wani ya sayo kai da kuɗin shi ya ce ya ba wancan zahi wannan haramun ne neman aure akan neman auren ɗan uwan shi ba na farko harko ba wanda ya taho yana farko harko shi ma bai san mi ya zata kaya ba wannan bai hana kowa ya shiga ba amma wanda ake magana sun an ajiye magana tana yiwa ma har an tsaye da magana a yi sadaki ta kai ga uwayensu wani ya shigo wannan haramun ne ko da ana yi ko kuma tayi akan tayin shi wani ya ce zai kawo sadaki jika 200 wani ya zo ya nuna mashi kuɗi ya ce ni zan ba da miliyan guda ko zan ba da miliyan biyu sadaki wannan wanda ya yi hakan kin haramun ne a gare shi ya yi wannan kuma galibi wanda ya yi wannan arman bai albarka saboda hakkin wani ne ya ce wannan idan sun karkata sun kusanta a farkon tai haka ta yi na ciniki ma don mutum daga dagowa ya zo ya daga wannan ya ce wannan nawa bai hana wani ma ya ce wannan nawa amma in suna ciniki ana kawo ɗari da yana a kawo da ishirin kawo kaza saura kaɗan cinikin ya faɗa wannan shine haramun kai ta yi kan tayin shi to haka nan arman ma an kusanta an kusa daidaitawa to haramun ne wani ya sa bakin shi wala yajuzu nikahu shigari sai suka ce illa an yi azana lahul awwal sai in na farkon shi ya baka izini ka tambaye shi cewa wani gurin nan da kake ciki ni ma yana so in shiga ya ce ba komi shigo kawai kowa gwada sa'a shi in ya yi ƙarfin imani ya faɗa haka to babu laifi wannan in shi ya baka izini ya ce wala juzi nikahu shigari bai halitta ba auren shigari wa huwa albudu bil budu shine auren tsoka da tsoka ka ba wancan diye ka shi ma baka diye shi kawai sauye ne ba tare da an ba da sadaki ba wala nikahun bigar sadak ba aure babu sadaki shi yasa shigari ya haramta wala nikahul mutu'a haka nan auren mutu'a haramun ne wanda yan shi'a suke yi wa nikahu ila ajalin wa huwa nikahu ila ajalin shine aure zuwa ga wani lokaci zan aure ki amma daga nan zuwa wata guda auren zai yi expire ko daga nan zuwa wata uku ko wata hudu wanda can farkon musulunci ana yin shi an halatta shi saboda darura daga baya kuma sai aka haramta shi wala nikahu fi idda babu aure cikin idda duk wani auren da ya kasance cikin idda ne macen da ta kasance tana cikin idda to wannan haramun ne wani ya je neman aurenta wala ma jarra ila gararin ko kuma abin da yayi kira zuwa ga rudi fi aqadin aw sadaqin cikin kullu daura aure ko kuma sadaki duk auren da ya kasance akwai rudi aka fahimci cewa akwai rudi cikin sadaki ko kuma cikin abin nan ko kuma cikin daurin aure to in aka samu wannan tana da damar cewa ta hwasa batta yi ko ya hwasa bayyayi kamar irin na social media yanzu da ake ya gamu da ita kawai a kafafen sadarwa bai san yadda take wa ta yi ta kwalliya ta ƙarya ta yi ta bashi labarin banza ya taho yagga ashe ba haka ba ne to wannan yana da dama a ce ya ce ya hwasa kawai bayye ko ta sha mai kwaf ya ganta cikin jama'a cikin taro cikin sabga sai da aka taho ta wanke jikin ta ga ashe ba haka ba ne to wannan yana da dama ya ce ya hwasa kwata-kwata a bashi kuɗin shi kuma kuɗin shi za a bashi haka nan ita ma idan ya ruɗe ta cewa aishi a mai kuɗi ne kaza kaza yadda da yake gudana sai ta taho ta gaba haka bane ko kuma ita mata kareraki wanda ba su ba duk auren da ya zama na kareraki ya shirya mata ta yarda matukar ana yin auren batta da lahi ko ɗaya ta ce ta fasa kawai batta yi shi ma haka nan bangaren shi me yasa saboda ya gina abin akan ƙarya kuma shi yasa yanzu arame da dama da ake ba bai sa albarka ba su zamanuwa galibi duk wanda ya kasance mai neman aure in ba wanda Allah ya sa ba yake da kokarin kiyayewa sai ka same shi da wannan ƙaryar ta banza a yi ta ƙariraki ya ja hankalinta da ƙarya ta banza to wadda ta wuce ta kai iyaka har ta kai rudi ta kai da za a kira ta garar ne to wannan dole sai an arman tana da damar ta ce ta hasa amma ba wasu rudi ba wanda zai rika sa shadda kullum zai je hira shadda ta mazhar wannan rudi na mazhar da wani rudi wanda bai kai kawo wannan batta da yancin ta ce ta hwasa an san cewa zai je wajen ta zance zai sa kaya masu kyau ya sa turare idan wannan kadai suka rude ta wannan batta da hujja saboda wannan abu ne wanda kowa ya san ana yin shi amma in ya zama ta wuce abin har yana aran motar wasu yana zuwa yana hira da motar wasu to wannan rudi ne wanda ya kai matakin da za a ce to ta hwasa kawai batta yi dan ita ta kalle ka a matsayin mawadaci tunaninka kenan wannan ba zai matukar an samu rudi cikin sadaki shi ma wannan magana kullun aure haka ne shi ma sadaki aka yi magana ya ce to sadaki mu tsaye da sadaki tsakanin shi da ita shi da ita tsaye da sadaki ya ce a ai kamfanuka gare ni kaza gare ni ni ma'aikacin kaza ne sadaki miliyan biyu zan bada sai da aka taho aka bincika ɗarin ma da kyat ya samu ta to wannan ita ce ta fasa dan ni ya ruɗe ya ce mini sadaki miliyan guda zai bada yanzu ga shi da aka taho ɗari ma da kyat ta fito ta fasa wajen ɗarmin armi duka wannan haramun ne ya shiga cikin haram baka ga tsarin na yanzu rayuwa ce gaba ɗaya ɓangaren matar da ɓangaren su mazajen gaba ɗaya an gina ta akan ƙarya shi yasa ai araman duka galibi ba su albarka duka duk abin da aka gina shi akan ƙarya bai yin albarka kuma bai ɗorewa gaskiya ita take mekiya yanzu misali ga shi bangaren namiji ai mun ga rudin da yake ta yi ita kuma na bangaren ta yi ta rudi na bangaren ado ta yi ta rudi na bangaren gyara jiki ta yi ta rudi wanda na sanawa baka ce amma ta gyara jikinta ta koma fara duka wannan ƙarya ce ita ma rudi ne na bangaren ta kuma rudi na bangaren uwayenta ya zama na wasu wanda an kai inda kayan aro na ɗaki za su aro su taho a yi biki a gama komi jama'a dai su gani duniya ta gani sai an watse da kuma in so a zo a kwashi kaga wannan shi ma aka mishi wannan rudin yana iya cewa ya hwasa tun da ya ga wannan kayan ɗakin ta suka ja shi suka rude shi ya gani cewa ba ta yi ba nata bane to wannan yana da damar ya hwasa duk da hau basu cikin sharaɗin armi amma da shi da su aka rude shi dalilin wannan zai sa ya ce ya hwasa ya ce wa ma fasada minan nikahi li sadaqihi ya ce wala bi ma la juzu bai'uhu haka nan babu sadaqi aure da abin da bai halitta a saida shi ba duk wani abin da ba halak bane a saida shi kamar kare ko wani alade ya kasance masalan yana da wani makiyayi ne yana da karen shi na kiwo wanda ma an bashi izinin abin gakin shi an bashi izinin kiwon shi ma dan rikon kare amin san haramun ne in ba wanda aka bada izini ba to a kadarta yana da karen da an bashi izinin rukon shi ma saboda garkar shi ko gadin gidan shi to aka je sadaki ya ce wannan karan na shi ne sadaki to wannan ba za a amsa ba duk da kadara ce in ka kashe mishi biyan shi zaka yi irin wannan karan amma duk da wannan tunda ita dai bata kama ta kai kasuwa ba ta saida a matsayin dukiya wannan haramun ne ba za a bada shi ba a matsayin sadaki ko wani aladan shi ya ce wa ma fasada minan nikahi li sadaki fusika qabla al-bina duk abin da ya ɓaci na aure kahin abin nan dan saboda sadakin shi to ana warware shi wannan kahin a kwanta kahin a kwanta mun ga cewa ga abubuwan da ba a bada sadaki ba a bada su matsayin sadaki su bu su sani ba aka bada wannan karan a matsayin sadaki to idan ya kasance ba su sani ba ne aka yi wannan auren to daga sun ji labari tun kan ya kwanta ta za a raba wannan arman dai a sake wani da sadaki sabu to idan kuma bayan har ya riga ya kwanta da ita ne da sadakin wannan wannan mugun sadakin to dai ya bata wani sadaki sabo auren ya shuɗe ya ci gaba dan saboda daidai ja an riga an kwanta ba an ce a fasa ba yace fa inda khala biha madha idan ya kwanta da ita wannan auren ya wuce wa kana fihi sadaqul misl anan sai bata sadaki irin na kwatankwacinta sadaki irin na sa'anninta irin na tsararta yadda ake badawa wa ma fasada minan nikahi bi aqdihi abinda ya ɓaci na aure li'aqadihi saboda kullun auren fusikha ba'dal bina shi wannan ko bayan an kwanta warware shi ake kaga sadaki in batacce ne kahin a kwanta ake warware shi in an kwanta ya riga ya wuce sai dai a gyara a bada wani sadakin lahiyayi amma kuma in saboda daurin aure ne kullun aure ne aka ga cewa wannan daurin auren bai yi ba in ma saboda babu shaidu in ma ko dan saboda wanda ya daura auren ba abu ba dai tsari na daura aure bai yi ba akadikin aure bai wuto wannan ko bayan an kwanta sai an warware shi saboda kamar sallah ce ba arwalla ko bayan kayi ta ka kare babu sallah yace fa fihi almusawaba wa fusika ba'da albina za a warware shi bayan an kwanta idan saboda sabatin daurin aure ne saboda mugun akadi ne aka warware shi to wannan fa fihi almusamma anan zai bata sadakin da ya ambata mu lura da bambancin da kyau anan shi wancan sadaki wanda aka hasai da ya kwanta ta aka gano cewa mugun sadaki ne na kare ne matsala to wannan sadakil misili zai bada sadaki irin kwatankwacin ta sa'anninta da 'yan mata kamar ya ita ya ita nawa ake bada sadakinsu na awamun nasu matsalan irinsu jika 200 masalan to wannan za a bata kawai abinda ake a garin su da tsarakunta amma ko wanda ya kasance shi har bayan ya kwanta ta ne arman ya ɓaci saboda aka rikin shi to shi wannan sadaqul musamma abinda ya ambata abinda suka yi da ita shi zai bada wa taqau bihil hurma kuma haramci ya abku ta zamana haramun gare shi kamata kau kamata kau bin nikahi sahih kamar yadda yake abkuwa da aure wanda yake lahiyayye shi wannan auren da aka yi wanda yake batacce saboda kullun auren shi to wannan ta zama ta zama dan wannan da zai zasu samu masana sun samu aihuwa da cewa wannan auren da aka yi babu alwali aka yi shi suna zaman armi aka raba wannan arman kuma dan sun samu da a cikin wannan arman da aka yi ko diya to ta zama na muharrama sauran diyan shi da sauran duwasu wanda ya kamata su ta zan muharrama su muharrama su ce ba an ce ba diyan ma da a cikin shi ba aka same ta ta halitta ga kowa a a ba wannan ba daidai take da diyar da aka yi da armi lahiyayyi shi yasa ya ce kamata kaubin nikahu sahi walakin la tahillu bihil mutallaqa salasan sai dai irin wannan auren bai halittar da macen da aka saka saki uku macen da aka saka saki uku sai ta yi wani arme nikawun jadid ya kwanta ta mijin zata zamana zata iya komawa ga mijinta wancan na farko to wannan arman da ta yi arme ne wanda ɗarmin arman bai yi ba to wannan ɗarmin arman da bai yi ba da shi ba a halitta wancan macen wadda ba a halitta ma mijinta da ya sako ta saki uku wala yasanu bihi zawjani kuma ba za ba zai katange ma'aurata biyu ba a har yanzu dai matsayin kama budurwa take a har yanzu shi ma an a wajen hukuncin shari'a dan in har ta aihu mujtama namu bai dauke ta a budurwa ba amma dai a shari'a a wajen budurwa take in ta yi kaza bulala ɗari za a mata in saboda mugun arme ne an yi shi ba alwali ko an yi shi da kullun arman da ba lahiyayye ba haka nan wala hasanu bihi zaw shi ma mijin ba zai zama mai aure ba bulala ɗari za a mashi masalan in yayi zina
amma wajen nisba ɗinsu zuwa ga uban za su ci gane shi
wannan shi ma zan mutar da shi duka cikin karatun karatun su ma zaman kan shi gare shi ina ga anan ko ya kawo su ya ce wa harrama Allah subhanahu minan nisa sab'an bil qaraba Allah madaukin sarki nan zai kama mana muharramatu minan nisa mata Allah ya haramta guda bakwai daga qaraba wa sab'an bil rada da kuma guda bakwai da ta fuska shayarwa wa sihir da surukantaka faƙarar Allah azza wa jal ai Allah madaukin sarki yake cewa kaga nan gurin kawai cewa can bakwai can bakwai can bakwai 21 su ne aka haramta amma sauran kuma gaba ɗaya saboda halakan yin ita ta hiyawa wanda yake haram ne shine kaɗan Allah yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku sun haramta gare ku suwa uwayenku wanda suka aihe ku wa akhawatukum da ma ƴan uwanku waka ko kanwa wa amma tukum da amma yar uwar abin nan ma'aihi yan ma'aihi ko kanwan ma'aihi wa khalatukum da yar uwan uwaye yau uwa ko kanwa uwa wa banatul akhi da diyar dan uwa diyar dan uwanka diyar kananka ko diyar yanka haramun ce wa banatul ukhti da kuma diyar yar uwa diyar kanwaka ko diyayyaka duk haramun ce yace fa haula'i min alqaraba wannan duka daga zumunta ne daga dangantaka ne guda bakwai wallati min arda wanda kuma suke daga shayarwa wa sihir da surukantaka ce wa ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku wanda suka shayar da ku wa akhawatukum min arda'a da kuma ƴan uwanku wanda suke na shayarwa wa ummahatu nisa kaga wannan bangaren shayarwa kuma sai Allah ya kawo su suma wa ummahatu nisaikum da kuma uwayen abin nan in ku matan ku kenan sarakuwa ka uwan uwan matarka wa raba'ibukum allati fi hujurikum da ma kuma wannan agololinku wanda suke cikin gidajenku min nisa'ikum allati da khaltum bihinna daga cikin matanku wanda kun kwanta su kenan macen da ka arma diyar da ta zo da ita diyar da ta zo da ita haramun ce gare ka ka aure ta in ka kwanta da ma'aihiyarta a nan gurin da cewa fi hujurikum wannan shart ne wanda la'atibara lahu shart ne mulga sharadi wannan ne ba a itibari da shi siffa ce wadda ba a itibari da ita agolaka Allah ta yi agolaka wadda take cikin gidanka kenan mutum ya kalli mafahumul mukhalafa sai zamana agola in ba a gidan take ba ta halitta uwa anan kuma diya ka je wata unguwa can ka kama gida ka armudiya a wata unguwa can tunda ba a tare suke da ita ba kenan in wannan muguwar fahimta mutum ya haka zai fahimta to cewa fi hujurikum wannan dan saboda galibi agola ana zawwa da ita ana zawwa da wancan lokacin da ba na san kai ba maza ba an san kai ba ne amma yanzu san kai galibi ba wanda ma yake barin ta zo ma balle ha wannan sharadin ya shiga yace fa in fa illam takunu da khartum bihinna wannan in ka kwanta da ma'aihi ake magana iya ta haramta gare ka yace idan ba ku kwanta da su ba fala junaha alaikum babu lahi a gare ku ma'ana ku armu wannan agololin wa halailu abna'ikum da kuma matan diyanku allazina min aslabikum wanda suke diyanku na tsatso kaga sai Allah ya ce diyanku na tsatso dan a hudda game da dan da yake tabanni ne da makamancin shi wa an tajma'u bainal ukhtaini ko kuma ku hada tsakanin yan uwa biyu wa da kanwa ka hada su kishi illa ma su kada salafa sai abin da ya gabata to wannan aljam'u bainal ukhtaini Allah ya haramta to kuma sai akwai wasu wannan zai bayyana mana cewa ba makawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai an bukace ta a cikin shari'a akwai matan guda biyu da Allah bai ambata ba a cikin wannan muharramat din annabi ya faɗe su a sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi jima'a bainal mar'atu ammatiha wal mar'atu khalatiha annabi ya hana a hada tsakanin mace da kanwar uwarta a kishiya kishiyantaka juna ko kuma mace da kanwar ma'aihinta a kishiyantaka juna kana aure da mace kuma ka auro kanwar uwarta su zama na kishiyarta kana aure da mace kuma ka auro kanwar babanta ko yar babanta duka wannan me yasa musulunci da yar uwa yar saboda me yasa yan uwan guda biyu Allah ya kalli cewa kasan duk abin da Allah ya hana akwai maslaha a ƙarƙashin hanin akwai kuma wata mafsada in an yi abin wa da kanwa da zata kasance ga ta ga kanwa ta yadda mata suke da kishi a ce an gama ta da ita da al'uwarta ce wannan zai bayi zuwa ga yankewar zumunci na har abada ga ta uwa ɗaya uba ɗaya amma saboda sababin suna ƙarƙashin miji ɗaya zai zama na gaba ce zata kullu ta har abada zumunci ya yanki hakanan ita ma ƴar uwar uba da ƴar uwa a matsayin uwarta ce ƴar uwar yar babanta ai mammarta ce kanwar babanta da kanwar uwarta ka kawo ka hada su to ya zama na sababin yanke zumunci na har abada to su wannan makusanta ne kusanci mai karhi kusanci mai karhi to dan wannan sai wani ya kalli cewa to idan ku haka ne me yasa ba za a yi tibarin ko ko zinikinta ba ƴar uwarta abokiyar wasar ta ai shi ma zai bayi zuwa ga yanke zumunci to wannan ba zumunci bane wanda ya kai wannan karhi zumunci na wanda take uwata uwa take mata da uba yake wannan take mata da wadda take yan uwa take mata ba ɗaya bane da wadda kawai kuzini ce wannan shi ko ya ɓaci ba ɓaci bane wanda zai bayi zuwa ga yankewar zumunci kuma galibi haka ne dan saboda ka auri mace kuma ka auro kuzini inta ko suna hayane su tsakanin su ne amma zai kasance ya bayi har zuwa kaf famikin su yi ta su yi ta gaba saboda wannan kishiyantaka tasu zai yi wahala in dai ba an samu jahilai ba wanda wannan kuma ba a itibari da shi wanda jahili murakkab ba a lissafi da shi irin na zamaninmu wanda zai kasance saboda sababin kishin wasu zumunci gaba ɗaya rushewar gaje wannan mugun jahilci ne sa ba shi ake lissafi ba ya ce wala tanki huma na kaha aba ku minan nisa sai Allah ya ce kada ku auri abinda uwayenku maza suka aura abinda ma'aikinka ya aura kenan wannan shine kuma wanda surukantaka bangaren surukantaka kenan ya ce wa harraman nabi sosai bi rada'i kuma annabi ya haramta da shayarwa ma ya harumin nasaba abinda aka haramta na nasaba kaga uwarka ta shayarwa kanwarka ta shayarwa yayarka ta shayarwa a qur'ani Allah bai ambace su ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta su yace wa naha antum kahur mar'atu ala ammatiha ya hana annabi kuma a aurar da mace a auri mace akan ammata yar uwan ma'aihinta au khalita ko yar uwan ma'aihiyarta yace faman nakaha mar'atan duk wanda ya auri mace hurrimat bil aqadi daga an daura aure ta haramta duna an tumasa koma ba tun ba a taba ta ba tun bai taba ta ba ta haramta ala abaihi ga ma'aihon shi da baban shi da kanan baban shi da yan baban shi daga an darma mishi arme da ita ko bai kwanta ta ba har abada ta haramta gare su wa abna'ihi da ma diyan shi diyan shi ma ba za su aure ta ba da jikokin shi har abada diyan shi maza wa hurrimat alaihi ummahatuha kuma shi ma an haramta mishi uwayenta an haramta ya auri uwarta ya ce wala da kanwa uwarta da sauransu matukar an ɗaura aure ya ce wala ta harumu alaihi banatuha amma ɗiyanta ɗiyanta ba za su haramta gare shi ba ta yi da kulbil umma sai ya shiga da ma'aihiyar au ya talazzazu biha ko kuma ya ji daɗi da ita bi nikahin da abun nan da aure kenan wannan ana daga mujarradin ɗaura aure ana ƙulla aure to ya armi uwarta haramun ne ko bai kwanta ta ba amma ya armi diyarta kuma sai in ya kwanta ta in bai kwanta ta ba yana da dama ya ce ya hwasa diya yake so a cikin yan kawo amarya ko yan rakiya ya ga diya ga ya ce to na hwasa ma a mai da sadakin kan diyar in yayi haka in ba dan ya saba ma mujtama ba zai yarda ba diyar da uwar da wuya za su yarda duka amma a shari'a ya halitta matukar bai kwanta ta ba aure talazzu biha bi nikahin aw milkin ko da aure ko ta mulki ko ta aure ko ta mulki ne bai washe ce ji daɗi da ita to wannan ɗiyanta sun haramta gare shi au bi shubhatin ko kuma da shubha min nikahin aw milkin na aure ko mulki wala ya haram bi zina halalun zina bata haramta halak duk wanda ya kasance wannan muharramat inda ake zanawa in kuma ta bangaren zina ne wannan ba za a haramta su ba dan saboda ya kasance an samu wancan ya aihuwar da wacce a bangaren zina to kuma wancan muharramat in ba za su shigo duka ba a ce an haramta su yace wa harrama Allah subhanahu wa da'ul kawafiri Allah ya haramta kwanci taka mata kahurai mimman laysa min ahlil kitab wanda ba ahlil kitab bane bi milkin aw nikahin da mallaka su ko ta aure yace wa hillu wa da'ul kitabiyati bil milki ya halitta a sadu da wadda take ahlul kitab ce mace ahlul kitab ta mallaka a matsayin baiwa ma'ana wa hillu wa daw hara'ir hunna bin nikahi kuma ya halitta a auri diyansu diya ne na ahlul kitab ba bayu a aure su wala hillu wa daw ima'ihinna bin nikah amma bai halitta ba a auri bayinsu bin nikahin ga aure li hurrin ga da wala li abdin ko ga bawa ahlul kitabi ba nasariya ce ko ba yahuda ce ya halitta ka aure ta ita a matsayin ta na diya amma cikin ahlul kitabi kin ma bayinsu ka je ka aura wannan haramun ne me yasa dan saboda kaskancin yayi yawa kaskancin ba ma kafuran ma an baka dama ka shige su bayan wannan ya isa kuma ka shiga hak bayin su ka shiga wannan alayhisalamu ya ya ali wala yula alai wala li abdin ko bawa yace wala ta tazawwajul mar'atu abdaha mace ba za ta auri bawan ta ba wala abda waladiha ko bawan danta wala rajulu amata ko mutum bai washi wala amata waladihi ko kuma baiwar dan shi ya ce walahu an ya tazawaja a mata walidihi yana da damar ya armi baiwa ta baban shi wa mata ummihi da baiwan ma'aihiyar shi walahu an ya tazawaja binti mar'ati abihi yana da damar ya a auri diyar matar baban shi diyar matar baban shi min rajulun gairihi da ta wani namijin wanda ba shi ba kenan matar shi baban shi ya zo ya auro zawara zawara ta zo da ɗa ta zo da diya diyar ba ta baban shi ba ta wani gidan can daban yana da dama agola ce shi yana da dama ya arma kenan uban da uwa shi dan da diyar yace wata tazawwajil mar'atu ibnu zawji a abiha yace mace ita ma tana auren dan zaujata abiha dan matar babanta irin wannan da aka ita ma mace tana iya yin haka na in an samu gidan da budurwa shi baban yana da diye shi budurwa kuma ya auro zawarawa da ita ma tana da danta to danta yana auren diyar gidan diyar baban wannan tunda ita daga wani gida ta zo daga wani gida ya zo wannan dan min rajulun gairihi daga wani namijin ba shi ba wanda ba shi ba da abinta ta zo wasu abubuwa ne wanda akwai su a sun halitta amma kusan da wuya haka ce ka taba ganin ko so daya ce uban yana arma da uwak dan yana arma da diyar wadda ta wani gidan daban yana da wahala yawa nan zan mu tashi zan mu kwana sai mu tashi inda karatun gaba mu tashi inda bai ma mata daɗi wa yuzul hurr wal abd nikahu arba'u hara'ir muslimat tana yi wasa tun gaba su kizawa alaikum salam kamar kaka kudin armi a wannan a cikin duka abubuwan na aure abinda yake na shari'a wanda aka sani kawai shine sadaki bayan sadaki ta bangaren namiji da bangaren mace babu wani abin da aka sani kawai abubuwa ne na al'ada na kyautatawa ba su da alaka da addini in zaka iya a amsa kuma ba tare da tsangwama ba ka kai sadakin zallash daga shi baka ba da komi har a kawo ta gida babu wanda zai ce arme bai yi ba shi wannan bai da alaka da addini al'ada ce kuma aka cusa aka gama aka gama shi da wannan kin wanda wannan zai bayu zuwa ga galibi kaga irin wannan sai ya taushe wanda bai san bai karatu ba sosai ya yi tunanin ma cewa wannan kayan da ake bada su ma musulunci ya zo ya zo da su. wanda ko musulunci sadakin kawai ya sani Mm. sauran kuma sai su kasance duka abubuwa ne wanda kaga ga wanda Allah ya faɗa wanda ba na Allah ba na al'ada ya riga ya lullumka na wannan kin wanda shi ya bayi zuwa ga tsadar arme da wahalar shi inda a ce a na Allah aka takaita arme abu ne sahal mai sauki wanda bai kai ba inda har za a tsaya ana ta jibin goshi a kan shi amma da ya zama na abubuwa na al'ada sun zo sun cusu sun yi yawa sun lullumka kayan da za a kashe a balis su kai wata jika 500 wata jika 600 kuma daga hura sadaki jika 100 kaga ai ba gami to wancan shine na Allah wannan in kai garaje ba lada ma ko daya yau kaga duka shi ya tsaya ya tsaya a 200 kuma su ma ta bangaren su sun azama kansu wasu abubuwa na al'ada wanda eh ijma'i to tunamun sati mai zuwa sai mu ɗanyi bayani a kan shi in ka tuna makahin mu shiga darasi ko bayan mun ƙare wani littafi sai kai magana mu ɗan faɗi bayani kaɗan a kan shi